è così se appunto lo pulmiamo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المصلين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي أعوذني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك أن يستنكحها خالصة لك من دون قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عم عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليهم حرج وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun kwana a ayar da take cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna thumma talaqtumuhunna min qabl an من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا to a lokacin mun faɗa cewa ayan nan hukuncin da take ɗauke da ita hukunci ne na mace shin annikahu haqiqatan fil wad'i ne ko kuma haƙiƙatan fil aqdi ne wasu malamai suka ce a annikahu haqiqatan fil waqt fil aqdi wa majazan fil waqi wasu suka ce a haqiqatan fil waqi ne wa majazan fi aqd ma'ana annikah kalmatin nikah din a larabce me ake nufi da ita ana nufin daura aure ne a'a ko kuma ana nufin saduwa da mace don yana ba da dukkan ma'ana biyu yana ba da ma'ana guda biyu ai yana ba da ma'anan aqdul zawaj aw waqil mar'a ma'ana in kace nakahtu kaza nakahtu mar'a zai yu ka riga kai aure ka aure ta ne an daura muku aure zai yi kuma a'a kai take ta wannan shine ya kawo bambance bambance da yawa a a wajen malamai a shin tunda ayar nan take cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhun min qabli an tamassuhun shin wannan anan nikah din nan daura aure ne ko kuma takewa ne a daura aure ne tunda ya kawo yace ba ku taba su ba ba ku taba su ba tunda ya kawo kalman ba ku taba su ba to ashe kenan ana nufin kun daura aure amma ba ku taba su ba summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna saboda almasu takewa da mace ko kuma saduwa da mace a musulmin a Qur'ani ya zo da lafazi da yawa duka yana nufin saduwan namiji da namiji amma ana sakayawa a yi mata dan ribi ba za a bar ta haka a fili ba jau ba ana dan kaga wani waje zai ce laqad afda ba'dukum ila ba'd laqad afda ba'dukum ila ba'd ana nufin kinaya ne sashin ku sun kifu akan sashi laqad afda ba'dukum ala ba'd a wani waje yake cewa أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أو لامستم نساء فلم تجدوا ماء أنا نبين أي جامعتم النساء أي كن نساء دودة بس آه الوجه yana nunawa kamar libin wani abu falamma takashaha hamalat hamlan khafifan famarrat fakashaha ai ya rufe ta da ya rufe ta ba ka gani tunda ya kawo kalman hamalat ta dau ciki kaga bargo in ka rufe ai bargo kawai ba zai ba ta ciki ba a shikenan akwai wanda ya ruba mata yayi sababin a abin nan zuwa ciki to haka ne idan nakatum ai idan kuka yi aure to amma aka ce a'a haqiqatan ne bil waqi wa majadan bil aqdi to a ciki wannan kuma zai kawo a can da yake cewa wala tankihu ma nakaha aba'u wala tankihu ma nakaha aba'u anan ne wani malamin suka ce a'a matar da babanka ya ya tara da ita ko a hanyar zina to kai karka aure ta kai karka aure ta in dai ka tabbatar babanka ya tara da ita wala tankihu manaka aba'ukum min nisa amma idan an dauke shi haqiqatan ne fil aqdi wa majazan ne fil wati to karku auri matan da babanninku suka aura to kaga duka biyu zai iya bayarwa karku auri matar da babanka ya aure ta ko ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba daga babanka yana auren mace ta zama mahaifiyarka ta shiga cikin walatan kihuma na ka aba hulimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti ha to kaga duk wayannan abubuwa sun shiga ciki an hana ku cikin muharramat din to anan eh to mace zan yiwu a sake ta kafin a aure ta wayansu malamai sun ce eh zan yiwu a sake ta kafin a aure ta amma in ya ayyana in ya ayyana in bai ayyana ba ba zai yiwu ba me ya ayyana in ya fuwa ce yace in na auri a gidan wani in bi har na auri yar wani to ita sakakka ce to duk lokacin da ya auri yar gidan wannan mutumin sakakka ce a in yace in na auri a cikin wannan kabilar to ko yace in ya auri cikin kabilar nan amma in yace duk matan da na aura ta saku wannan hauka ne me duk matan da ta aura ta saku eh wannan shirme ne aka ce wannan malamai mafi yawa kamar inda Buhari ya kawo wajen mutane ya ya kai sahabbai tabi'ai wajen mutum 20 da wajen hudu sun ce wannan shirme ne wannan ba a ba a daukan sa ba a itibarin sa wannan aikin banza ne yana daga cikin malaman nan Imam Malik da Shafi'i a wani zancen sa Imam Abu Hanifa shi ya yarda shine ya matsa wa kansa yace duk matan da na aure ta saka to duk lokacin da ya aure shi ba ba zai shiga da matan nan ba dan tasu ka gani to amma wannan ai ya matsa kansa don ya matsa kansa me ma amfanin ka saki abin da baka mallaka ba ka jira ka mallaka tukunna ka saka ha yanzu wannan abun ba naka bane a je kawai kace wani na baka gidan gidan dabarun nan in dai an bani gidan dabarun nan na baka to ban baka wa ai kaga shirme kenan to bari in na baka din ko ba haka ba ko ka ce duk gidan dabarun da ka gani na baka ka ga mutum sai ka ce duk duniya na gani ma'ana kenan bin da ya ga gidan dabarun ya dauka to haka kuma zai yi ai ba zai yi ba hankali ma ba za ta dauka to shi yasa dai a takeice mace in ka aure ta baka sa mata sadaki ba baka sa sadaki ba malam tafurdu lahunna faridatan famatibuhun amma kar faradtum lahunna farida walahunna nisfu ma faradtum idan ya kuri ga kunce sadakin da abu kaza to rabin sadaki na ta amma idan kace ba a sa ba tafwi akai mana kana wani gari yayi ma telephone ina son mace a garin to zan nemo ma sai kace in ka samu ka gaura mun aure sadaki daga ba ko nawa ne zan biya to kaga ba sa sadaki nawa ba don karka zo kai yi wakili ne da karambani ka ce sadaki miliyon ɗaya da ka buga masa ya ce miliyon ɗaya kai ka buga ta ba zan biya ba kaga ya zama tasha aha amma za ka iya ku daura aure sadaki din bari mu tattauna daga baya ya yi zai yi wannan amma lam tufidu lahunna faridatan fa matuhu amma wa kad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum in kuri da kun safar kun ce duk miliyon ɗaya ne ya zo shi yana garin can ka buga miliyon ɗaya sun ce sadakin ɗaya kai ta yarda ba matan garin suna kai miliyon ɗaya yayi suna kaiwa har fiye ma to na yarda ka ba ni akan nan ba na ka yi ma transfer ka ba sai ya yi transfer miliyon ɗaya ka ba can sai ya yi telefon bayan kwanaki ya ce wane eh matan nan da ka auren mun kai ni ba na sake ta to kaga wannan dole a bata rabin sadaki dole a bata rabin sadaki sai dai in al'adin abin alwalinta ya yafe yace a babu ku dauki abu illa an yafwa aw yafwa allazi bi yadihi uqdatun nikah wala tansu al-fadla bainakum dan wannan kar ku manta da kyaututtuka da tsakanin ku da Allah kan ku yasa ku yi fada in ya ja ni ban yarda ba abin da kudi na gaba ki daya to a mayar masa amma bai da haƙƙin haka in kun ce ba za ku bayar ba ma zai zauna haka an gane ko amma in ba sa shi wannan aya tana fassara wancan ne na bakara malam tufridu lahunna farida anan kawai kaga wancan ne take fassara ta ita anan bata bata fassara kowace ba yace kawai za da kafin kawai kun kun aurar banko malam ta matuhunna ko ba matubo kaga ba ba wani abu da aka sa ina ji an gane to don yayu shine Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minat idan kuka auri mata mu'minai to anan me yake faruwa mu'minai banda kitabiyat ba sa cikin wannan hukunci kitabiyat ka aure ta ba wani tamattu da zaka yi mata an baka bata komai ba in baka taba ta ba kawai ka tafiyar ka kirisan ka aure ta ko baka in ka riga kun yi sadaki to wannan shine zaka ba ta sadaki ta ita ma rabi in baka taba ta ba amma baka taba ta ba ka sake ta ba abin da zaka bata dan anan Allah yake mu'minat an kebe mata mu'minai kadai banda kitabiyat duk da su ma suna da haƙƙin inda ka taba su ataytumuhunna ujurahunna wala muttakhizi aqdan kar ku dauki kawai a cikin a in dai kun riga kun dauke su mata to ku ba su sadakin ku ba su sadakin su abinda kuka dace da iyayensu ku ba su bai in bai hadu da haram ba dan wani su za su ce wai su kabilu suna yana daga cikin kudin baiko ko kuma sadaki na yarinyan su za ka tulun kinkana tulun burkutu kwalban wuski guda biyu ko ga gane ba da da alkhinzir eh da sauran da da da da da da, da bunsuru da goro akwai kabilun da haka suke kalma aha za ka ci ni na so yarku amma banda banda jarkar dikin kana ba zan kawo tulun kurkutu babu shi alkhinzir ba zan babu ba in kuna son bunsuru in kara ko biyu mai zama goro in kuna neman ƙwariya ɗaya zan ba ku ƙwariya goma ma amma sauran abubuwa wallahi ba zan ba ku isa ba dan ba zan ka yarda ka hada a hada maka da wannan abubuwa na haram suka fara duk da dai malamai sun yarda ka aure su tunda Allah ya ce al yawma uhilla lakum daga yau mun mun mun halatta ba yasa bayan manzo Allah sai na Umar da ya mutane suka je su kasar Rum da bai safai suna auren Kristan a can ya zo ya hana su sai Abu Huzaifa ya ce masa Umar kai musharri ne Allah bai hana mu ba annabi bai hana ba Qur'ani yana sauka aka bar mu akai kai ka zo ka ce za ka hana mu ya ce a'a ba wai ina son haramta muku ba amma kun je dan kun ga matan turawa jajaye kyakkyawai kun zo kun bar matan mu ba ku auren yace to suna mu wai zai aure kun je kuna ta auren wayancan to kun zo namu din shi kwante ai bai kamata ba shine ya so nace ku bar ababin nasiha ne ko ku bari to daga nan ne dai wayansu malamai suka yarda wasu malamai ba su yarda ba almuhim wannan dogon bayani ne akai shin kirisan din misali na Najeriya suna ciki ko ba sa ciki a menene wannan zance ne shi ma na kansa wai misali nake faɗa mu eh kirisan din Afirka misali suna ciki ko a'a eh in an duba wani waje kirisan din saboda Afirka sun zama kirisan kafinnin turawa kun san da Afirka sun shiga Christianity sun riga Tura shiga Christianity lokacin da Afirka suna Christianity Tura ba su san Christianity ba yan Afirka haka musulunci yana Afirka a Madinan garin manzo Allah ba musulunci eh kwarai kaga kowa kaga kowa musulunci Afirka ta san musulunci a farin shekara shida na musulunci a farin shekara shida na musulunci afirka ya musulunci ya zo afirka amma bai tafi madina iyakansa maka lokacin da manzan Allah ya tura sayidina usman da yarsa ummu kalsum da ya tura daga baya ta zama matarsa ummu habiba da mijinta da ja'far dan uwansa kanin wan sayidina ali da sauransu da yake musu ku je can ya zazzabe su su da suke rauni ake damunsu a makka yace ku tafi can kasar afirka za ku samu sarki adili ba zai cuce ku ba saboda yana addinin kiristaniti shi ne annajashi annajashi ya zo an shi annajashin nan manzo Allah ya sa shi ya zama masa alwali ma ya aurar masa da mata matansa ummu habiba ita najashi ne alwalinta Ja'far kuma ya zama wakilin annabi aka daura auren annabi da Ummul Habiba wajen gidan Abu Sufyan lokaci kun san mijinta din da suka zo suka samu iri inda aka tarbe su sarkin Ethiopia Najashi ya karbe su ya nuna musu walwala ya ji daɗi kawai shi ya bar musulunci sai ya shiga kiristaniti sai ya shiga kiristaniti a musa don ya samu ya sha lagwada sosai to ka gani to matarsa musulma kaga ba za su ba za su zauna ba a musulunce mace musulma ba za ta auri miji kiristan ba amma mace kiristan za ta yi auren miji a musulmi namiji musulmi zai yi auren kirista me yasa kun sani adalci ne aka yi kasan mace koshe tana da rauni idan aka ce mijin kirista ne matar musulma ce zai rinjaye ta eh zai rinjaye ta wata rana ko ƴaƴan amma idan namijin ne musulmi tsayayye sosai yana kula da sallah ta zauna kirista ne ƴaƴan ai za zama musulmi ita din wata rana za ta zama musulmi ina ji an gane wannan shine hikima kuma shi musulmi ba zai zagi annabi Isa ba in ya zagi annabi Isa ya kafirce eh duk musulmi da ya zagi annabi Isa kafiri ne bai sai ce annabi Isa ba annabi bane makareci ne ba kai sa ba wai yazu billah kamar kaga annabi ne to amma su kaga suna ce annabi Muhammadu ba annabi bane ko ba haka ba to a kaga kuma sai su zauna abin wannan shine abubuwan da aka duba ne aka almuhim a takaice ne mace in kuka aure ta ba ku sa mata sadaki ba ba ku taba ta ba to ba ba ku da wata idda da za ku ce ta yi muku dan ba ku ba ku taba ta ba ne ina iddar da za ku iddar da za ta yi ma iddar da ba saduwa ba ne tunda wannan ba ku sadu ba ai ba wani zancen idda anan babu zancen idda wa mati'uhu na ku ba su dan wani abu na na na, kwantar da rai wa sarihuhu nasarahan jamila kaga a can yace fa mati'uhu na alal mu alal musi kadrahu wa alal muqtiri kadrahu haqqan alal muhsini da fari Allah yace haqqan alal muhsini sai sahab sahabai suka ce ai ba dole bane ga wanda yana so kyautata ne Allah ya faɗa yi to sai Allah ya sake sauko da wata aya yace haqqan alal muttaqin haƙƙi ne akan duk mai tsoron Allah to kaga ya zama kenan dole a baya ina ji an gani aha yau zamu tashi a aya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya yana da hukunce hukunce da yawa a ciki na daidai Allah yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi ya annabinmu ya cikamakin annabawanmu khataman nabiyina limamin manzanni inna ahlanna lak azwajak mun baka mun halalta maka matanka mun halalta maka matanka an halalta maka an halalta maka ba wanda ya haramta maka matanka halalun ne wayannan mata da kai sadaki ka aure su to fa su din halalun ne dukkan su kan wani ya ce yaya mu aka kange mu da hudu shi ya je ya kwashi biye da hudu a'a kai da shi daban komin ku daban darajan ku daban daukakar ku daban abinda shi ya yi masa kai ba zai yi maka ba kana so a daidaita kada manzo Allah ne kana so a daidaita dutsuna sakuwa da daiman ai ba zai yi ba ai muhammadul bashar ne wa laysa kal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar ai muhammadu eh halittar sa na dan mutan adam ne amma ai ba kamar an adam ba shi da kansa yake cewa ana lastu ka hayatikum wannan hadisi ne sai yake ni ba kirin kiran ku bane ba a kiran naku na bani adam da kuke gani ni ba Muhammadu ba irin kiran ku bane kuma yadda hankali eh yace ni ba ni da ku ba ɗaya bane ana sayyidu ibni adam wala fakhr ni ne shugaban duk wani ba dan adam to domin haka kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba za daidaita hukuncin da aka yi wa wayansu to ba zai hau kansa ba ina ji an gane to shine dan mutane mu yi hankali yawa za ji ai shi ma daidai yake da kowa wani ne daidai yake da kai kai sarkin garin kuma ka san daban yake da kai sarkin garin kuma wanda wata kin kai ka bi shi salloli biyar akan akan lokaci amma kai da kanka ka ganci kana cin ranka ne yalla kai ka durkusa masa kana wani haka to ya zaka zo ka ce manzo Allah eh basharun ne ai shi da kansa yana cewa wa ma ana illa basharun mislu eh mutu amma ka karanta aya mana ka karasa yuha ilayya kai ana yi mana ana yi maka wahayi wahayi wani abu ne na wasa ai wahayi ba abun wasa ba dan wannan samari ina ga muku wallahi ku guji mutane da suke raina annabi duk mutumin da kuka ganshi yana raina annabi to wallahi ku tashi in ra'aytum yustahzawu billahi wa bi ayatihi fala taqudu ma'ahu hatta yahudu fi hadithin fa innakum idan mislahu duk lokacin da kuka ga ana batawa ana isgiranci ga Allah da ayoyinsa da annabi da menene da sabon manzon Allah da sauran bayin Allah na kwarai to wallahi ku daina sauraron su dan yusibukum ma asabahu idan kuka ki kuwa a ranar kin dillaki shine ranar tashin kiyama duk abin da ya same su na daga rashin kunyan nan da suka yi kuma zai same ku yasa Allah yake wala taqudu ma'ahu hatta yahudu fi hadisin gai har su shiga wani zance na kirki su canza zancen su ba wai su din ba su canza zance na duniya ya zama nan gaba zancen su da suke yi akwai girmamawa a ciki ga magabata annabi ne sahabban annabi ne iyayenmu ne magabatanmu ne malamanmu ne malaman da suka yi wa addini aiki ne eh wannan duk ya kamata sha'airullah ne wa man yu'azzim sha'airullah fa ita min taqwal qulub ai duk wani wanda yana girmama abinda Allah ya girmama malamai Allah ne ya girmama dole ka girmama Allah ne yake yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat bai ce daraja ba ba wai dan kana malami ne da kake da wani malami ba ah ko aikin gwamnati dukan ku ɗaya ne ba kuwa da grade level na shi ba ai kuwa da grade level malamin secondary daidai yake da professor a professor din wanda ya zama immigrants ba ya bi sauran ba ko ba haka bane wannan shine a komai irin abin da ya kamata mu duba duk wanda kuka gaba girmama na gaba ko ba komai na gaba da mu din nan sun haife mu tun da sun haife mu ko sun yi kurakurai mu ba mu san mu hukunta su ba mu bari malaman zamanin su su hukunta su wanda suke saran su amma mu ba saran su bane da za mu hukunta su zamanin da suka yi magana ba zamanin mu bane malaman zamanin su sun karbe su kai kai da mutanen zamanin ka kai da wanda yake zamanin ka wanda zamanin ku daidai saran ka innama dinu menene addinin nan akhlaq ne manzo Allah yace innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq an aiko ni ne domin in kyautata wa mutane zaman su na mantakewa ha a sallah sawun sallah ma Allah yana manzo Allah yana cewa fal yalini ulul ahlam min a wani ruwaya fal yalini aqdamukum islam wanda ya riga ku shiga musulunci ya zo bayana wani yake cewa wanda suka fi ku hankali a wani ruwaya wanda suka fi ku shekaru shekara yana da nashi gashi a sai ya zo mutane guda uku sun zo bashir da mubashir da bishir mubashir shine karamin su amma yayi magana ya fara magana manzo Allah ya kabbir kabbir kabar wanka babban ku yayi magana ka bashi wannan girma manzo Allah ya ce laysa minna man lam lam man lam yarham sabirana ولم يحترم كبيرنا ولم يرى لعالمنا حقا bayar da cikin halinmu na musulmai halin kwarai wanda ba jin tausayi na kasa da shi wanda ba girmama na gaba da shi wanda bai san wa malami darajar da Allah ba shi malami da Allah yake su ne masu tsoron Allah kai ka zo ka ce ba sa tsoron Allah kai ne ka ba su wannan sifa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama malamin da Allah yake su ne kade suka san Allah shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu malamai a cikin hadisan kafiri Allah da malaiku ba wanda ya san Allah sai malami malamai kuma arabaniyin bima ustufizu fi kitabillah malaman da aka ba su wannan littafi malaman da suka yi aiki da wannan littafi in ka karanta tarihin mutum ɗaya ya musulunta da mutane dubbai amma kai ka zo kana fitar da shi a musulunci ma duk wanda suka shiga musulunci a hannun sannan ba musulmi bane kenan misali mutum ɗaya zo musulunta a hannuna da ya je gida matansa da ƴaƴansa goma duk suka bi shi suka musulunta ka zo kace ni din ma musulunci na ba daidai ba to su ma duk musulunci su ba daidai ba kenan tunda sun dauko musulunci a inda bai da tushe a inda bai da daidai to in haka ne za mu yi musulunci wa zai saura ha to wannan hauka ne dama duk wanda yake raina na gaba da shi zai je raina na gaba da shi wannan wanda ya raina haka har zai kai ga Allah subhanahu wataala ya kafalce da kuka to Allah ya kiyaye ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajak mun halatta maka wayannan matanka allati ataita ujurahunna wanda ka ba da sadakin su ka aure su nan su ma halalun ne kamar inda wa ma malakat aymanuka su ma halalun ne kar wanda su da aka ba su sadaki su yi tinkawo kamar inda ya zo a cikin suratul tahrim يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله هو مولاكم وهو العليم الحكيم domin haka hakika wal aisha take cewa muna kafin wannan aya muna tinkawo muna jahiya wane ne kaskanci ne mace ta zo kawai ta ba da kanta ko kuma tana gani ita ta ba da kanta ko kuma ta yi an kamo ta ita koyan gace ta zo ta haɗa kanta da ku shi ne a wani wayan Allah saukar da wannan eh kudin da aka aurar aka ba ku sadaki ku mahalan ne haka nan wanda ma malakat yamina wanda ka same su ta hanyar mulkin yamin ta wani ne ya baka a'a ta yaƙi ne ka samu saboda cikin matansa ko wanda bashi akai kamar mariya tukifiya mukaukas ne ya aiko masa daga masa ita da sara ɗan matan kristan guda biyu aka aiko masa ya ɗauki mariya sara ya bawa abu huzaifal ansari to daga baya akwai kamar su juwairiya bintu harith da sauransu da Zainab umul masakin da sauransu wayannan su kuma ya kama su ne a aka a ganima suka shiga cikin koyon ganima amma suka nuna su cewa ba za su yarda su zo da sunan koyon ba sai dai manzo Allah ya aure su su ma su zama suna sadaki manzo Allah ya ce to iyan taku shi ne sadakin to ka gani su ma sun shiga ciki to shi ne Allah yake cewa duk wayannan da wayancan da duka ne ya yi nabi inna ahlanna lak azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminu da wanda ka samu aka maka kyautanta kamar mariya ko kuma mimma afa Allahu alaihi ko kuma wanda ka samu a wajen yaƙi agreement kamar matan da aka samu a gazuwatu bani Quraiza kamar matan da aka samu a gazuwatu bani Qainqa kamar matan da aka samu a hisabu bani Nadir kamar matan da aka samu a aikin a yaƙin Khaibar duk wayannan suna daga cikin mimma afa Allah mimma afa Allahu alayhi hakan nan an halatta maka wa banatu ammika wa banati ammatika haka nan an halatta maka wa banati ammik yaran baffanninka mata yaran mata baffanninka wa banatu ammatika da kuma yara ma wanda kuke baffanninka mana kanwar babanka ko yar babanka yarsa an halatta maka wa banati khalika ko kuma ƴaƴan goggonninka sune wanda wan mahaifiyarka ko kanin mahaifiyarka wa banati khalatika ko ƴar kanwar mahaifiyarka ko kanwar ƴar mahaifiyarka duka an halatta maka na daga cikin danginku na daga cikin danginku Allahi hajar na ma'ak, amma da sharaɗi wanda suka yi hijira suka koma maka kafin tulaka. Shasa Ummu Hani take cewa, Ummu Hani ‘yar gidan Abu Talib, ‘yar Sayyidina Ali, yace da aka zo fatul maka, manza Allah ya nuna yana sha. zai aure ta ya nuna sha'awar zai aure ta sai ta ce manzo Allah a'a ni da kai ba za mu zama mace da namiji ba ko saura dai a yi wantaka mu to a wani waya ta ce abin da ya sa ta faɗi haka tana da ƴaƴa da yawa ta ce yana da ƴaƴa da yawa haƙƙin miji kuma yana da girma da kai zan yi fama in baka haƙƙinka ko marayun da suke hannuna zan yi ta fama da su su ma in ba su haƙƙi don haƙƙi guda biyu na ba zan iya in tara su ba domin haka kai haƙuri to shine aka ce masa wallahi allahi hajar nama wanda suka yi hijira kafin fatul makka dan duk wanda fatul makka suka shiga musulunci ba a kiran su muhajirun sunan su turaqa sunan su turaqa sabai da mai uku ne akwai almuhajirun wanda suka kaura daga makka suka koma madina kafin a buɗe makka wannan sunan su almuhajirun akwai kuma mutanen madina da aka je aka tarar da su suka karbi addinin musulunci suka ba addinin musulunci goyon baya da kuma sunan su al-ansar to akwai sahabban da sunan su turaqa ɗaɗantu an iyanta su su ba su kai sauran daraja ba saboda su din a ƙarshe da suka ga haza ta suka suka musulunta ya mana ha ya mana la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatil ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatil ya za su mace Allah ma ya faɗa ba kai bane yace ba za su daidaitu ba waɗannan da suka yi yaƙi kafin fatihin makka suka cire kudinsu suka yaki da waɗanda kuka zo baya bayan an buɗe makka ku kuka musulunta kuka yaki a'a wayan can din sun bi ku daraja amma kullun wa'ada Allahu husna dukkan ku akwai ladan ku a wajen Allah amma kar ku daukan ku daidai kuke da waɗanda irin su sai na Bakar da sai na Umar da sauransu ko Abu Sufyan da kuna haɗa kanku da su, a'a, ba daidai ba ne. Ku mazabai ne, amma ba kamar wancan. Ya sa wata rana, manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama, sai Mu'awiya, Ibn Abi Sufyan ya zo wajensa, Bilal ma ya zo wajensa, sai Anas Ibn Malik, sai suka ce Anas da Allah kai mana iso a wajen manzo Allah. Sai manzo Allah Anas da ya shiga wajen manzo Allah sai ya ce akwai mutane a waje fa suna iso suna so su shiga yace su waye ne yace akwai Muawiya ibn Abi Sufyan akwai Bilal ibn Rabah sai manzo Allah ya ce Bilal ya fara shiga kace Bilal ya fara shiga saboda Bilal ya bi shi daraja eh bawa ne ya musulunta amma ai min allazina alfaqu min qabl al-fath wa qatil أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا wanda suna da nasu daraja amma kasancewa Bilal bakin fata bawa martaba ne Muawiya ba zai wuce shi ba Muawiya sahabi ne Bilal ba sahabi ne amma Bilal ya fi shi daraja ai inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila alwanikum Allah ba kallon kiran jikinku ko fatunku ba kallon ba da wannan kuka fi sauran ba inna akramakum indallahi atqakum wanda ya riga ku yarda da Allah wanda ya kama Allah da gaske kaga ba za su zama ɗaya ba ko ka gane ba kamar Abu Sufyan da Bilal ya za zama ɗaya Bilal da ba wahalar da bai gani ba a duniya dan ya kafin ta yaki Abu Sufyan shigan sa musulunci ma sai da ya mutane haka haka sai da ya zo wajen manzon Allah Abbas ya ce ya zo da shi sai sai na Umar ya gani Abbas yana tafiya da shi wajen manzo Allah sai Umar ya gani yayi sauri ya zo ya shiga rumfan manzo Allah yace ya manzo Allah yace na ga musu bayani yana zuwa makiyin Allah yana shigowa ka bani izini in kwashi kansa in balle kansa da gangan jikinsa sai annabi ya ce ka bari mu ga abin da ya kawo to suna zuwa sai Abbas ya kalli idan Umar bai ga Algeria ciki ba sai ya sai ya sauri ya manzo Allah Abu Sufyan fa yana cikin kariya na na ba shi kariya to a wajen Laraba in ka ba mutum kariya ba karamin abu bane jiwar ba in ka ce na ba mutum jiwar to kafin ka taba wannan mutumin sai dai ka kashe sai na zai magana sai ya ce matsalar cewa ta bakaki amina abbas ya ce ya ba shi kariya sai ya ce ya zo ya ce mai ya kawo kare sai ya zo mutum musulunta ne ta tafi bismillah sai ya ce ashadu allah ilaha illallah sai ya shiru sai na ba sai ya ce masa ka ƙara saman washi da Allah mu ayyace kai wannan din akwai har yanzu akwai dan wani abu zuciya akwai dan Muhammadu Rasulullahi din nan sai yace masa kalli kalli takobin Umar ba yace wallahi zan zan fita a tsakanin kai da takobin Umar ko ka tsara sai yace to washi da Allah Muhammadu Rasulullahi to amma manzo Allah da yake da siyasa siyasa yanzu haka ma ana akwai abin da ake cewa Abu Sufyan mutum ne ka same shi yana son girma ya za ka yi maka barinsa za ka yi ga shi nan dai shi yana son girma ba da wani girma shi banko ne amma yana son girma a hali shi banko ne a banko ne a imani na kirma zai yi ba ma cikin jama'arsa yana da girma yana da kuɗi ko yana da wani sarauta ko ga gane ba amma janin addini da menene jahili da banko shin haka za ka wani shi kamar sauran fanko kamar sauran mutane zai maka illa ba karka rena shi ba yana da kuɗi ba yana da influence a cikin mutane ko ba yana da influence ba to ka yi amfani da wannan influence na shi karka hana shi da kowane irin mutum shi ne sai sai na ba sai ce manzan Allah ya ce ya rasu Allah yace inna hadha abu sufyan yuhibbu al-fakhra fa atihi shay min al-fakhra yace mutun ne mai son tinkawo ba shi wani abu bana wanda zai nada masa rawanin girma sai manzo Allah yace gobe man dakhala ka'aba fa huwa amin man aghlaqa alayhi babahu fa huwa amin man dakhala bayta abi sufyan fa huwa amin yace gobe za mu shiga buɗe makka in muka shigo duk wanda ya gudu ya shiga harami ya kare kansa ba za a taɓa shi wanda ya gudu ya shiga gidansa ya rufe kofansa ba za mu kalle gidansa mu shiga ba wanda ya shiga gidan abu sufiyan ma ya samu kariya ba za mu taɓa shi ba to shi kenan ya zo buɗe kofansa ya ce kai ku zo ku zo aka ce ku zo gidana ku samu kariya sai su ce ai yace in mun shiga gidanmu ma akwai kariya in mun shiga harami sai shiga gidan su ka daga tafi to shi ne daga baya yake cewa wallahi Muhammadu kan yayi mun mutanen Makka su ne suka yi mun bakin ciki suka kibani suka kibani wani alfarma yace amma Muhammadu kan gaskiya mutunta ne yace duk wanda ya shiga gidana ya samu kariya amma mutanen Makka suna jin haushi na bakin ciki sun hana su shiga gidana ka gani inda an hana shi da fari ba akwai mutanen safa da hana zuwa da irin sa ba su kalfafu a musulunci ba za su yi su illa to dole ne wannan shine ake cewa siyasa shar'iyya in ka shiga siyasa kana duban wayansu abubuwa wani abu din kana ki ne saboda wayansu abu ko mutum zaka yi ji masa ciwo ka kyale shi in kai da akari da ji masa ciwo din irin illan da zai jawo maka ko zai jawo wa jama'arka ka kyale shi a tafi haka ne ka sai irin da zaka tafi eh siyasa yanzu haka yin siyasa suna yi irin wani kuna ji yanzu ana ce musu menene elders a cikin siyasa sun san ba su da komai ta musu amma barin su din yana kawo illa rashin ba su komai din ai suna da yaya suna da sulkanni ko ba su da jama'a da yawa na gari akwai yayansu akwai sulkanninsu akwai matansu suna da bot 50 60 a hannunsu in ba ka ba su wani girma ba in sun ce wayan nan kan kuje kuje ba masa bot kaga sun sun baka illa to sai sai ka ce ku elders ku ne manya eh a amma babban kobo ne eh bai da wani abu sai ka ga what ya mamma fi dan shi yana da cewa a cikin party din eh amma shi wannan elders wayo ne aka yi musu irin wayannan ne duka ana so a siyasa musulunci a samu irin wani to shine Allah subhanahu wataala yake cewa mun halatta maka ma yan yaran baffanninka maza da yaran baffannin goggonninka mata da hakan nan da kawunninka maza duk mun halatta musu wanda suka yi hijira tare da kai sai mu tsaya nan sauran kuma akwai kuce-kucen su dama wannan ayan tana da hukunce-hukunce wajen goma sha wani abu yana neman mu ɗau lokaci don ba wai a tafi wuce roro ba rabbana la tu'akhidna in nasina aftan na'am akwai tambaya to bismillah
yake Allah ya tsara maka daraja
amin tare da shi na'am yace bare ina ya rasu Allah ya ji kansa da kwana goma to
a cikin azumi ke shi ma ya rasu ne a cikin azumi mahaifinsa ya rasu da kwana goma eh su ya rasu da sauran azumi Eh.
ya rasu da su raba masa eh azumin da wai su malamai sun ce za a za a biya inda yayi niyya ya dauka wai su kuma suka ce a bai yi niyya ba bai dauka ba da ba bai hau kansa ba a wai su malamai yawanci dai sun ce ba a biya masa amma wanda suka ce za a biya sun dogara da hadisin na na matan nan da ta zo ta ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uwata ana binta bashin azumi tukunna ta rasu ba ta biya ba shin in biya mata manzo Allah yace dainullahi ahaqqu an yuqda ai bashin Allah shine ya dace a biya amma mabiya malamai suka ce ai Allah dama yace wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra tunda iddatu min ayyamin ukhra ne Allah bai nuna masa idda min ayyamin ukhra ba iyakan abinda Allah ya kaddara masa wani kulli ajalin kitab dama abinda Allah ya kaddara masa zai azumta kenan to shi kenan don wannan abin da bai yi ba kar a dora masa ai dama an ba shi ruksa na cewa in bai da lafiya ya bar azumi to yana cikin wannan rashin ai ba bashi ya dauka ba ruksa ne aka bashi kuma Allah yana so an yu'ta ruqsahu inji manzo Allah kama yuridu an yu'ta azaimu Allah inji manzo Allah Allah yana son mutun yayi bi saukin da Allah bashi kamar inda zai bi hukuncinsa to tunda Allah ya riga ba mu sauki yace sha ramadana allazi unzila bihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahra falyasum waman kana minkum maridan aw ala sabarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai ce in yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wanda tukmilu al-idda ka gani kenan ashe kenan Allah baya neman mana wahala tunda ya ba mu ruksa ne in ba mu da lafiya ko za mu yi tafiya ai shikenan kamar inda ma abu ne ya zo ba rufe ya za'a mace ce jinin ta zo an dauke mata azumi sai ta rasu a ciki za za ce ta dau bashi da ba bashi ta dauka ina ji an gane to almuhimmi da akwai tilab a cikin malamai wadansu sun ce za a biya wadansu sun ce ba za a biya ba amma wanda suka ce ba za a biya ba sun fi yawa na'am to yawa haka za ka ce amma kai da mijin ita da mijinta suka musulunta a cikin azumi da kwana bakwai na'am na'am ba za su lama ba ba lokacin da suka musulunta suke kawo musulunta akwai azumi akan su ne ba ba azumi akan su ai azumi akan musulmi ne kawai da su yi ta su ci gaba da azumi in za su iya saura guda 23 din ko 22 su karasa in za su iya in ba za su iya ba wayansu malamai sun ce kar a matsa musu amma nasihar da za a yi musu kar a hana su cin abinci ƙwaro-ƙwaro ko suna bukata ko ba sa bukata a'a a gaya musu dai to shi kenan ba za ku yi azumi ba yau eh to ku ɗauka zuwa awa biyu ku in sun yi ku ƙara faɗa gobe ku ƙara ya zama awa biyar haka haka dai har a tadarus a tafi wannan malamai ne na zamani suka yi saboda hikima kana zuwa ɗora mutum azumi ya gudu ya bar ko kuma yana so a cikin azumin ya shiga musulunci in yayi tunanin a ce yayi azumi ya ce kai bari sai azumi ya wuce kaza zai yi faɗa wannan aha to domin haka kar a sa mutum damuwa dama yi wala allazina yufiquna tunda su din yanzu suka shigo azumi wanda aka fi su musulmi ma ya suke fama da shi balle balle wanda yi suka shiga musulunci yau to ka gani akwai tashi hankali aha yanzu da yawa cikin kuna yadda na ku cikin za kamar an dora masa wani aiki domin haka wallahu alam wannan shine dai khilaf na malamai to Allah ya sa mu dace wannan la ta amin yesu rabka muhammad sallallahu alaihi wasallam amin bi wa wa na anta maulana اللهم انت عفو كريم آمين آمين آمين